ملك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا ubangiji yana kiran mu gaba daya zai ba mu umarni na ƙarshe akan maganan giya an saukar da ayoyi guda hudu a ƙur'ani wanda suke maganan giya aya ta farko ana zaman makka ne ana zaman makka aka saukar da min samaratin na khili wal anabi tattakhizuna minhu samaran wa rizqan hasana kaman an yi bi yadda ake samun kuɗi game da giya a wancan lokaci to da aka dawo madina sai sanna umar yana ce sha'anin giyan nan wata sai an hana mana sha ni ina ganin halin addinin nan nan ba zai dace da halayen giya ba wata ran zaka ji an hana giya to sai mutane suna ce to ai dai ba a hana ba to har aka kai tambaya yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ya rasulullahi mutane suna tambayan ka labarin giya da caca ka ce akwai zunubi mai girma cikin sha'anin giya da sha'anin shasha fi ma ismin kabirun wa manafi'u linnas amma kuma suna da amfani a wurin mutane akwai babban zunubi kuma akwai amfani babban zunubin shi da ya riga an sani wanda za a bayyana a wannan aya ta yau babban amfanin kuma shi mashayin giya in ya sha giya zai mance da dukkan bakkan cikin sai ji daɗi bacci ya faɗi abin da yake so hankalinsa ba ya riga ya tafi caca kuma mutum in yayi sa'a zai ci kuɗi da yawa ba tare da wahala ba to ana cikin wannan to sai wasu sahabbai suka ji an ce fi ma ismun kabirun wa manafi'u linnasi akwai zunubi mai girma amma akwai amfani sai suka dubi janibin babban zunubi suka ce na amfanin wani amfanin da zaka samu bayan ka samu zunubi babba sai suka bar shan giya waɗansu suka ce tunda yake ba hana ba za su rika sha suna sha har aka je wani biki aka sha giya aka bugu sallan magariba ta yi sai aka tura limami ya yi musu sallah sai na ali ma aka ce ya yi musu sallah din to ya karanta kuliya a cikin kuliya la abudu dinan la la la dinan da ake faɗi duka kuliya baya faɗi a cikin karatu ya ce kuliya yar kafiru na abudu ma ta abudu na antum abudu ma abudu haka dai to sai Allah ya saukar da cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukari hatta ta'lamu ma taquluna ya kuma mune daga yau na hana mutum in ya sha giya ya bugu kar ya kusanci yin sallah sai hankalinsa ya dawo ya san abin da yake faɗa tukuna yi sallah to sai sahabbai suka ce ah to shin kan giyan nan ina amfanin ta ne abin da zai raba mutum da sallah me mutum zai yi da shi suka daina sha a cikin sauran waɗanda wasu bari tun daga wancan doka na farko waɗanda suka suka ce ta akwai lokacin da ba sallah sai suna shan giya bayan sun yi sallar safe kamun a zahar giya ta sake su su yi sallah hankalinsu ya dawo jikinsu sai sun yi sallar isha'i su sha giya kamun gari ya waye hankalinsu ya dawo jikinsu kamun a yi sallah kana cikin wannan hali har aka yi biki wata rana da aka yi biki aka sha giyar aka ƙoshi akwai abdurrahman ibn aufin kawun manzon allah sallallahu alaihi wasallam to ana tada maganganun mutan da sai suna cewa aka kawo waƙoƙi irin na mutan da ana zagin juna ana tuna wa juna abubuwan da suka wuce sai wani balansari ya ɗauki muƙamuƙi ya buge shi a hanci ya bugi sannan shi sadin na biyu kasin sai jini ya ɗan keta masa wani wuri a hanci ɗin to an kuma dace kamun a yi haka hamza ya bugu ya waɗansu abubuwan da basu dace ba aka kawo maganan wajen manzo Allah manzo Allah da ya leƙa ya gan shi ya gaba dama sai ya ji yana faɗa duniya gaba yana faɗa mutane hal antum illa abedun hal antum illa abedun dukkan kunnan bayan ubana ne dukkan kunnan bayan ubana ne to shi sai Allah ce to yau dai kan ta faru ta kare daga yau zan hana giya gaba daya sai wani ya sakar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai innamal khamr iyaka dai giya daga yau wal maisiru da caca innamal khamr wal maisiru walan sabu da duwatsun nan da ake kafawa wanda ake kafa kusa da kaba ana yi musu yanka din ana ana musu bauta kamar yadda muka faɗa farkon sura wal azlamu da kyauran da masu gadin kaba suke suke ajiyewa wanda suke yin duba da shi gefe ɗaya an rubuta amarani na rabbi wani kyaurin kuma an rubuta a gefensa na hani rabbi wani kyaurin kuma ba a rubuta komai ko kuma a rubuta cin rafala to idan mutum zai yi tafiya ko zai yi aure ko zai tafi yaƙi ko zai wata harka da wani mutum to sai ya je an bashi wannan kyauro ya jefa ya ɗauka tukuna idan ya ɗauki amarani rabbi to sai a je a yi kurum in ya ɗauki na hani rabbi to an hana in kuma an ɗauki gafara sai a sake jefawa a sake bugawa ya sake ɗauka to daga nan ubangiji daga yau ya hana waɗannan abubuwa da giyar da cacar da waɗannan duwatsu da ake kafawa kusa da ka'aba ana zuba musu jini da kuma ainihin kyauran nan da ake yin duba da su duk waɗannan guda hudu daga yau risun min amali shaitani Allah ya riga ya mai da su kayan kazanta kayan da zai jawo azaba min amali shaitani daga cikin ayyukan shaitan wato rijisun sunan abubuwa ne guda biyu sunan kazanta wadda ta kowace kazanta muni a ce rijisun kuma azaba ana kiransa ana kiranta rijisun amma in ce rijizu da zaira to sunan azaba ne in an ce najisu da sin to sunan najasa ne to amma in an ce rijisun zai ɗauki ƙazanta wanda ido ke gani zai ɗauki ƙazanta wanda hankali ke ganewa zai ɗauki ƙazanta wanda shari'a take ganewa kuma zai zama sunan azaba to daga yau na hana ya zama rijisun kayan ƙazanta kayan azaba min amali shaitani daga cikin ayyukan shaitan kowane abu in an dangana shi ga shaitan shikenan kai musulmi ka riga ka ji abu ya ɓaci mutum ya kace ishwana shayatin dan uwan shaidan ne to mutane sun kwaci innal mubazzina kanu ikhwana shayatin to duk abin da hizbu shaytani istawa zalim shaytan fa anzil zikra la ulaika hizbu shaytani duk abin da aka dangana shi na shaidan ne to fa ya riga ya baci domin ka san shi makoma shaidan wa kana shaytanu rabbihi kafura shi shaidan dai shine shugaban kafirai makiya Allah jagoran su zuwa ga wuta to duk abin da aka ce nasa ne to mutumin kirki ne sanci wannan abu fattani ku ne sanci shi ku ne sanci wannan abubuwa guda hudu anan masu larabci sun ce an faɗi abubuwa guda hudu sai aka faɗi lamiri guda ɗaya muzakkari a ƙa'idar larabci jam'i ana kawo tanisi ne a wurin jam'i ya ce fattani buha to aka ce fattani buhu alhali an kirga abubuwa guda hudu shine khamru da maisu da lansabu da lazzamu sai aka ce rizun min amri shaytani fattani buhu ashe fattani bur rijisa wannan abu waɗannan abubuwa za su jawo kazanta da azaba to ku nisanci wannan abu la'allakum tuflihuna in kun nisance shi za ku samu babban rabo إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Ubangiji yana gaya mana da sahabbai da mu gabaki da hattashin duniya inna ma yuridu shaitan tun da aka ce muku aikin shaitan ne wannan inna ma yuridu shaitan iyakan shi shaitan abin da yake so inna yuridu shaitan an yuqiya bainakum al-adawata ya jefa gaba tsakanin wal bagda'a da kiyayya ya jefa muku gaba da kiyayya domin waɗansu sahabbai sun sha giya sun bugu sai suka yi ta jiwa juna ciwo suka yi ta jiwa juna ciwo da suka watsake kowa ya tamba me jimin ciwo na aka ce wani ne wancan ma ce me jimin ciwo aka ce wani ne yanzu wani haka zai mini to sai da hankalinsu ya dawo sai abin ya zai musu gaba kowa ya ɗauki ɗan uwansa da gaba to shedan yana so ne ya jefa muku gaba tsakaninsu tsakaninku da ƙiyayya wajen shan giya da yin caca shan giya dai idan mutum ya sha giya hankalinsa ya kwance in hankali ya kwance to duk abin da ka sani mai muni ba za ka ga muninsa ba don ba ka san abin da kake yi ba saboda haka ne aka ce shaidan zai jefa kiyayya tsakanin ku in sun taru sun sha giyan nan ba abin da ba za su faɗa ba sai hankali ya tashi ta doke doke su ta jiwa juna ciwo ha kuma caca idan mutum an saɓe dukiyarsa ta ƙare an saɓe gidansa ya ƙare an saɓe matarsa a cikin cacar to fa ba abin da ba zai iya faruwa ba ba shi da dukiya ba shi da gida har matar ma babu ita to duk abin da zai faru zai faru za a yi ta tashin hankali ta buge-buge to saboda haka Allah baya son ku rika faɗa ku yi ta gaba da juna inna ma yuridu shaytanu an yuqa bainakum adawata wal baghdha fil khamri a cikin shan giya wal maisir da yin caca wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah sai ubangiji ya faɗe su guda hudu ya faɗi laifukan su guda hudu laifi guda biyu ya kama duniya laifi guda biyu ya kama addini yace shaidan ne yake son ku sha giya ku yi caca don ya jefa gaba tsakaninku da kuma kiyayya da juna tsakaninku waɗannan duka na duniya ne ko da yake za su kai lahira domin in an daki mutum bai yafe wani an je lahira za a jefa wanda ya dukan a wuta haka kuma in gaba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi in sun yi gaba da juna an yafe musu na kwana uku to bayan kwana uku in ba su yafi juna ba to sun shiga cikin laifi to duk wannan kaga na duniya ne amma ya shafi lahira inna ma yuridu shaytanu yuqa bainakum adawata wal baghdha fil khamri cikin shan shan giya wal maisiri da caca wa yasuddakum an zikrillah ya hana muku zikirin Allah in kun sha giya sai ku mance zikirin Allah ba za ku yi zikiri ba wa anis sala kuma ya hana muku yin sallah ba za ku yi sallah ba ba ku san lokacin yin sallah ba ko kuma za ku yi ta ba ku san ma kun yi ta ba ko ku kun sani amma ba ku san abin da kuka faɗa cikin sallar ba ba ta yi ba dai to saboda haka ne ubangiji ce ya hana shan giya ya hana yin caca ya hana yin tsafi ya hana yin ya hana yin duba abin da yasa aka shigar da tsafi a nan don a ga munin abubuwan da aka lissafa tsafi kan kowane musulmi ya san tsafi dai waje yake daga musulunci to an shigar da shi nan ne don a ba da tsoro kamar yadda yake cewa cikin suratul hajji fattani bil rijsa min al-awsani wattani bi qawla zur to an hada su ne don saboda abin ya dada muni inna yuridu shaytanu أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون إن شيكو كن هنو دقا يو sai sahabbai suka ce intahaina musamman sai na maru intahaina ya rabbal alamin intahaina ya rabbal alamin domin lokacin da aka yi maganar giya sai na ina cewa Allahumma anzil alaina bayanan shafiyan fi sha'anil khamri Allah muna roƙonka ka saukar mana da wani bayani cikakke mai warkarwa akan sha'anin giya duk waɗanda ka faɗin nan dai muna ganin akwai saura sai ran da aka zo nan ne ce to shi ke yau kan ta kare in ta haina ya rabbal alamin saboda haka musulmi su nisanci mu'amalar giya shi mashayin giya ba shi da mata ba shi da ƴaƴa ba shi da dukiya domin in ya saki ma in ya sha giyar ya dace da ku bar min gidana duk ba gidan ubanku bane na sake ku sau dubu ta ce tab dalle yau kuma mai gida ya sha abin naka aure fa ya kare shi Allah ba a wasa da shi ba na je ku bar min gidana ba ku koma gidan ubanku na sake ku sau dubu ba uku ba dubu salli ya koma gida ya shi abin nasa ba da wasa ake ba aure ya mutu an gama ƴaƴan da aka haifa bayan wannan magana ƴaƴan shegu ne kaga bayi da mata bayi da ƴaƴa kenan a lokacin a mazhabar malikiya in yace ya yi kyauta da gidansa ta sha a mazhabar malikiya in yace ya yi kyauta da dukiyarsa ta sha in ya ce ya sayar maka da kayansa na dubu goma ce ya sayar maka da dubu uku shi kenan ta sha saboda haka a nisanci harkar giya wacce ni buritu na lausan wacce ni buƙaula zur ina cewa in ta haina ya rabbal alamin in ta haina ya rabbal alamin mun hannu daga yau ya ubangiji mun hannu daga yau ya ubangiji mu وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولها البلاغ المبين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين يا كو جماعة مسلمي da kun ji an ambaci Allah ya ce a yi kaza ko ko Allah ya ce a bar kaza to lalle ne ku bi umarnin Allah ku bi umarnin manzon Allah wa hazaru ku ji tsoron ƙarshen lamari can da aka ce la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wala tatadu shine ya shigo da wannan Allah ya ce kada ku haramtawa kanku abubuwa masu daɗi masu jan- shan giya gaskiya suna jin daɗin giya to shine aka kawo aka ce to banda fa wannan kuma suna masu caca suna samun kuɗi aka ce to banda wannan saboda haka waɗi wallah ku bi umarnin Allah waɗi wa rasula ku bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hazaru ku ji tsoron Allah ku ji tsoron saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tawallaitu in kuka ki bin umarnin Allah da manzon Allah fa'lamu ku sani annama ala rasulina al-balagul mubin shi dai manzon Allah wanda muka ce masa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya riga ya isar abinda muka dora masa kenan ya riga ya isar saura ni da ku ni na san abin da zan muku shine azaba Allah ya kiyaye
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طيموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين sai sahabbai suka ce ya rasulullahi muna tunawa ranan da muka je yakin Uhud sai mu- sai da muka shagiya muka koshi sannan da suwaye suka je sai suka mutu a can wajen shahada su ko ya suka yi giyar tana cikin su suka mutu sai Allah ya saukar da wannan ce a lokacin ba hana su ba amanu wa misalat junahum fima da'imu allazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka duk abin da ba haramta musu ba fima da'imu abin da suka ci duk ba haramta musu ba wanda ba haramta ba ba su da laifi akai sun sha giyar ne lokacin da ba haramta ba saboda haka ba su da laifi akan wannan abu wato suka ce matu wa fil- wa fi butunihim al-khamr sun mutu amma giyar tana cikin sufa shine Allah yake cewa babu laifi ga mutanen da suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki su ci ko su sha wani abu wanda ba haramta musu ba sai ran da aka haramta ne hukunci zai kama in an haramta din ma sai hukuncin ya iso ka domin bayan an haramta sai wani ya kawo tulun giya wajen manzo Allah ce ya rasulullah ga hadaya sai ce hadayan mai ce hadayan giya ce baka ji labari ba ne an hana shan giya ce ban ji labari ba baka ji labari ba ban ji ban ji labari ba to sai wani mutum ya matso kusa da wannan mai giyar ya ce ya masa rada a kunne sai ya ce masa annabi ya ce me ka gaya masa tukuna me ka gaya masa ya ce na ce ya ɗauka ya je ya sayar tun da an hana inna allazi harrama shurba huwa allazi harrama bai'aha ai Allah da ya hana a shashi ya hana kuma a sayar saboda haka a zubar da ita a gaban manzo Allah keta aka zubar da ita a wurin ka fasa aka zubar da ita suna sha a gidan Abu Talha a lokacin da aka saukar da wannan aya Anas kan matarsa Ummu Salma agolansa yace lokacin ni nake shayar da mutane giyar a cikin gidan Abu Salma sai aka ji shela sai abu salma ce kai anas fita ka ji mana me yake faruwa a gari ne sai na fito a titi sai na ji ana mai shelan manzon Allah yana fari ya jama'a daga yau an haramta shan giya ya jama'a daga yau an haramta shan giya Da- sai na dawo da na dawo sai abu talha ce to dukkan giyan da take nan ɗebi ka je ka zubar a titi kowa ma ya ga mun zubar da ita a titi aka yi ta fitowa titi ana zubar da ita a titin madina a nan ne ahlul zahiri suka ce da ahlul zahiri da waɗansu suka ce giya haramun ce ittifaƙan amma ba najasa ba ce wato a nasu idan giya ta zuba a rigarka ko baka wanke ba za ka yi sallah suka ce zatinta ba najasa ba ne sifanta ne haramun saboda iskari saboda ɗauke han- hankali to sauran malamai suka ce a'a ai lokacin da aka ce inna ma harrama alaikumul bait qul inna ma harrama rabbiyal fa آه، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوها أو لام خنزير فإنه رجس Allah ya lissafa mushe ya lissafa jinin yanka ya lissafa naman alhanzir ya ce rijisun kuma ya ce innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun saboda haka tunda tunda naman alade najasa ne jini najasa ne mushe najasa ne ah, to to wannan giyar ma abin da ya mai da wancan najasa rijisun din nan shine zai mai da wannan giyar ma ta zama rijisun masu jayayya suka ce kar ku manta wannan wawin fa an lissafu abubuwa da yawa ba biyu bane kadai ya ce giya da caca da duwatsun nan da ake tsafi da su da kuma kyauro da ake duba da su ittifaqan babu malamin musulunci da zai ce idan mutum yana da littafin karta wanda ake caca da shi din nan in kana da wancan littafin a aljihunka in kai sallah ta ɓaci ba wanda zai faɗa ba faɗi ba littafin caca dai caca haramun ne amma dan wannan littafin da suke caca da shi dan yana aljihunka ba wanda zai ce in kai sallah sallah ta ɓaci to wau ɗaya ne ko ya koro su tare da zatin giya ɗin in ji su alu zahiri to idan jayayya ta faru irin wannan dai to kowane mutum ya san inda zai kama giya dai haramun ce ittifakan zama wanta najasa kuma akwai khilafa to amma dai mafi karfi a mai da ita najasan dai saboda ai nesa da ita gaba daya rijisun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku nisance shi wannan rijisun din nan la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون فأنتم منتهون sahabbai suka ce in ta haina rabbul alamin laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma mattaqaw wa amanu thumma mattaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin aka ce to tunda yake su wadancan sun sha giya suka mutu lokacin da ba haramta ba ai babu laifi akan su kamar mutumin da yake sallah ne kiblar kudus bai ji labarin an canja kibla an koma ka'aba ba har yayi watanni ko yayi shekaru labari bai same shi shikenan sallarsa ta yi to wannan haka yake laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma taimu a cikin abin da suka ci na caca ko suka sha na giya domin ci ana kiransa da'amu ana kiransa abinci ana kiransa da'amu saboda ɗanɗanon nan nasa abin sha ana kiransa da'im wa lam yat'amhu fa innahu minniya alhali ko ruwa ne to ɗanɗana ɗanɗanin abu ana kiransa da'amu da'amuhu wa launuhu wa rihuhu to abinda suka sha lokacin da ba haramta ba da abinda suka ci na na caca lokacin da ba haramta ba babu laifi akan su laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma taimu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat amma sharadi ba sai sun ji tsoron Allah sun yi imani sun ji tsoron Allah cikin sauran abubuwa banda wancan sun ji tsoron Allah cikin sauran abubuwa wanda suka san haramcin su banda wancan idza mattaqaw wa amanu sun mattaqaw wa amanu sun mattaqaw wa ahsanu kuma sun sake jin tsoron Allah sun kyauta anan zai fito da hadisin jibrilu hadisin jibrilu yana cewa da ya zo tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah sai na ya rawaci wannan hadisi ya ce wata rana muna zaune a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wani mutum mai tsananin farin tufafi mai tsananin bakin gashi ya zo a fadarsa ya yi mana sallama dukkan mu ba wanda ya san shi ko ba alamar bako ne ba kayan tafiya game da shi ya zo ya sallama ya zauna kusa da manzon Allah kawo gwiwoyinsa kusa da na manzon Allah ce yana da tambaya manzon Allah ce tambaye ce mal islamu annabi ya ce masa an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tuti zakka wa tasuma ramadan wa tahujja al bayta in istata ila sabili ce sadaqta gaskiyarka wal iman yace al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi wa hulwihi wa murri ce sadaqta sahabbai suka ce ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu mamakin da muke shi mai tambayan shine mai tambaya shine wanda in an gaya masa ce gaskiyarka gaskiyarka yace masa mal ihsan menene ihsan yace al ihsan an ta'budu Allah ka annaka tara in lam takun tara fa innahu yarak har zuwa karshen hadisin to anan za ka ga duk sun shigo guda uku islam yana da takwa da imani nasa daban wato imanin musulmi zalla da, da tsoron Allahnsa daban da imanin mumini da tsoron Allahnsa domin shi imanin musulmi zalla wanda ba mumini ba ya tabbata Allah guda ɗaya ne ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya tabbata za a yi tashin kiyama ya tabbata mala'iku gaskiya ne ya tabbata duk abin da aka faɗa gaskiya ne amma tunda imaninsa baya hana shi zina baya hana shi shan giya baya hana shi sata kaga imaninsa ya naƙasa bai daidai da imanin na gaba wanda ya kai muƙamul imani ba tsoron Allahnsa ko bai kai na mai mai wancan ba shi wannan tsoron Allahnsa zai ji tsoron Allah yin tsafi kuma zai ji tsoron Allah shiga wuta amma yana aikata kaba'ira to amma wanda yake maqamul imani zai nisanci manya-manyan kaba'ira kaga imaninsa daban ya fi na farko tsoron Allahnsa daban ya fi na farko sannan akai maqamul ihsani din mai maqamul ihsani wato wajen bugun misali shi a cikin islam shi musulmi duk abubuwan da aka ce a aikata yana aikatawa duk abin da aka ce a bari yana bari saboda imaninsa gurgudun iko amma ko wasu suka ba irin da bai bari ba shi na kiransa musulmi ba mumini ba qala fil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna annabi yace la yashrabu al-khamra hina yashrabu mu'minun wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu mu'minun wala yazni zani hina yazni mu'minun mashayin giya lokacin da yake shan giya shi ba mumini bane in musulmi ne dai musulmi ne farawo lokacin da yake sata in musulmi ne musulmi ne amma ba mumini bane mai zina lokacin da yake zina ba mumini bane amma musulmi ne in musulmi ne to bambancin sa da mai imani shi mai imani imanin zai hana shi yin waɗannan to shi ainihin nan ne ake samun bambancin tsakanin musulmi zalla da musulmi mumini da musulmi mumini muhsini misalin na farko a cikin musulunci kamar dukkan ɗan najeriya gaba ɗaya na da iko ya kira kansa ɗan najeriya duk abin da ɗan najeriya zai samu irin nasa zai samu kamar fasfot kamar magani kamar makaranta da sauran abubuwa amma in an ce ana son ɗan najeriya wanda yake da kuɗi ko maloniya ko wani wanda ya suna cikin wani abu to ba zai samu shiga ba ɗan Najeriya ne amma wannan abin da aka ambata yanzu ya fi ƙarfinsa to wanda ke mai yawan kuɗi zai yi komai amma ba kamar mai sarauta ba mai sarauta ya take ya wuce wurin to muƙaddara mutum ukun nan duk su je abuja ɗaya bai da komai ya je abuja neman taimako ne wajen waɗan uwansa ma'aikaci ya sauka ɗan uwan nasa ya ce to ka zo amma ba mu da ɗakin baƙi amma za mu maka shimfiɗa a ɗakin mota aka yi maka shimfiɗa a ɗakin mota aka gama kwanakin da za a yana kwana a wurin ya sallame shi wannan mai kuɗi ko ya je ya sauka hilton noga kaga duk sun kwana abuja amma ba wanda ya san inda wani ya kwana amma duk suna cikin abuja shi ko wanda yake da wata hulɗa mai ƙarfi da shugaban ƙasa ko babban zumunta mai ƙarfi ko wata hulɗa ta da wata hulɗa mai ƙarfi da shugaban ƙasa ko babban zumunta mai ƙarfi ko wata hulɗa ta mulki mai ƙarfi ya je ce ai ba zan saukar da kai hotel ko wani wuri ba a nan cikin fada nan zaka kwana kaga mai kuɗin tambayi da iko kai zai sauka ya kwana wurin wannan mutum inda mai shugaban ƙasa ya saukar da shi din nan shi ko wancan wanda aka mishi shimfiɗan katifa ya kwana ɗakin mota bai da iko ya kwana Hilton to haka matsayin musulunci zalla mai rangwamen imani a ciki ba yawa in ka ji ya zama mumin sai dai ana kai yayi allazina amanu ya shigo har shi kenan har munafiki ma zai shigo anan to shine bambanci tsakani amma shiga maqamul ihsani wannan sai an hada da bayin Allah waliyai wanda Allah ya ajiye su musamman don shigar da mutane cikin fadan Allah don wancan fadan ko fadan mutane na Abuja din in zaka je ba zaka je da sunan kai dan Najeriya zaka shiga fadan ba tilas akwai waɗansu mutane wanda su an san su a wurin sun san sharuɗan shiga gidan za su gaya maka rana su gaya maka lokaci in ka zo a rataya maka wata laya in ka wuce waɗannan mutane sun ga layar su tambaya sunanka lokacin da kake da shi har ka isa cikin fadan akwai tambayoyi wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihuna wannan ne yake bayanin makamomin da islam din da iman da isan in an shiga cikin ayoyi da hadisai sai su zo su zama guda tara matsayin in za ka je wancan wuri tun daga islam din akwai hawa uku na farko sai farkon masaukinka in kana so ka zan wani abu a cikin musuluncin sai ka sauka maqamut tauba inna la yuhibbu tawabin inna la yuhibbu tawabin to daga maqamut tauba sai ka wuce maqami na biyu a cikin islam kenan za ka wuce daga nan sai al istiqamatu wa an istaqamu ala tariqati la astainahum ma an gadaka istiqama kenan daga istiqama daga at-tawbatu wal istiqamatu sai at-taqwa to makami na ƙarshe kenan a cikin maqamul islam ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin to in ka iso nan ka kure makamin makami cikin tafiya a cikin maqamul islam to daga nan wa kunu ma'as sadiqin sai ka bi sadiqan nan sai ka zo matsayi na farko a cikin muqamul iman as-sidqu wal ikhlasu wat tumaninatu shi kuma matsayinsa guda uku ne wallazi ja bi sidqi wa saddaqa bihi ulaka hum muttaquna to daga nan sai ka soma da as-sidqu matsayi na farko kenan wal ikhlasu wa amiru lillahi ya'budu la mukhlisina lahu dina daga nan kuma sai ka je at-tumaninatu wa yadi ilayhi man anab allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi wata laya in ka wuce waɗannan mutane sun ga layar su tambaya sunanka lokacin da kake da shi har ka isa cikin fadan akwai tambayoyi da za a yi maka to wannan shine shiga muqamul ihsani al ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tara al ihsanu qala man dara an ta'budu Allah ka annaka tara to wannan sai an shiga dariqun waliye an sha gugurmayin azkarai an an an an ya yi lamu taqulla waftaqu ilayhi al wasila sai da wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihuna wannan ne ke bayanin makamomin da islam din da iman da isan in an shiga cikin ayoyi da hadisai sai su zo su zama guda tara matsayin in za ka je wancan wuri tun daga islam din akwai hawa uku na farko sai farkon masaukinka in kana so ka zan wani abu a cikin musuluncin sai ka sauka maqamut tauba inna lahi tawabin inna lahi tawabin to daga maqamut tauba sai ka wuce makami na biyu a cikin islam kenan za ka wuce daga nan sai al-istiqamatu wa alla yastaqamu ala tariqati la astainahum ma'an gadakan istiqama kenan daga istiqama daga at-tawbatu wal istiqamatu sai at-taqwa to makami na ƙarshe kenan a cikin maqamul islam ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin to in ka iso nan ka kure makamin makami cikin tafiya a cikin maqamul islam to daga nan wa kunu ma'as sadiqin sai ka bi sadiqan nan sai ka zo matsayi na farko a cikin maqamul iman الصدق والإخلاص والطمأنينة shi kuma matsayinsa guda uku ne wallazi ja bi sidq wa saddaqa bihi ulaka hum muttaquna to daga nan sai ka soma da as-sidq matsayi na farko kenan wal ikhlas wa ma amiru lillahi ya'budu la mukhlisina lahu dina daga nan kuma sai ka je at-tumaninatu wa yadi ilayhi man anab allazina amanu wa tanma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tanma'innu al-qulub ya ayyatuhan nafsul mutma'innatu irji ila rabbiki daga nan sai a wuce wurin to za a shiga fada kenan ya yi tun nafsul mutmainnatu irji ila rabbiki za a shiga fada kenan sai a komo al muraqabatu wal mushahadatu sai al ma'rifatu wal muraqabatu inna rabbaka bil mirsad inna allaha kana alaikum raqiba kamar da kanka kaman kai kadai ne Allah yake kallo saboda tsoro kamar da kanka duk inda ka shiga kaman kai kadai ne Allah yake kallo saboda jin tsoro da kunyin Allah muraqaba kenan mushahada kuma shine kusa da marifa din kenan sanurihim ayatina fil afaq fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam fi rabbika anna ala kulli shay'in shahid ala inna fi baryatin min liqa'i rabbihim ala inna bi kulli shay'in muhit shekarun ba wani mutum ya rubuta min takarda yace yana tambaya ta waɗansu mutane sun sa shi tarbiya amma kuma sun ce masa duk abin da ya gani shine Allah shine tarbiya amma an bashi amsa sai na rubuta masa amsa wasu manyan mutane na ce ba zan bashi amsa wasu manyan mutane da malamai da manya suka ce wallahi sai ka bashi amsa na ce to mu ɗariƙar mu sun ganka baka da wayo ne baka da hankali shi yasa suka baka wannan abin da ka faɗa ko suka gaya maka abin da ka faɗa din mu kan mutanen mu abin da suka bamu istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah abin da suka bamu kenan suka ce mu yi ta yi safe da yamma da wazifa da zikirin juma'a har mu kai matsayi wanda za mu rabu da dukkan halitta mu kasa gane halitta mai amfani da halitta mai cuta mu koma ga Allah irji ila rabbi kidin kenan cewa haka kuma yadda suka yadda kake faɗin ba haka abin yake ba ko kaɗan Allah shi kaɗai ne Allah babu wani abu bai kama da Allah halitta ba Allah bane Allah shine Allah halitta ba Allah bane amma fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu sai ce kamar yanzu ni dahiru bauchi na je makka na dawo yanzu na samu na je da kuɗi na sayo wasu kaya na cika akwati guda goma kowane akwati sai rubuta ɗahir bauchi ɗahir bauchi ɗahir bauchi a cikin akwati guda goma da na dawo gida sai na ce ni ba zan tafi airport ba amma ga passport ɗina ku je ku ɗauko min kayana duk akwatin duk an rubuta ɗahir bauchi to nawa ne shikenan suka shiga cikin neman kaya ai ga ɗahir bauchi nan wancan mace ai ga ɗahir bauchi nan wancan mace ga ɗahir bauchi nan wanda mace ga ɗahir bauchi nan da Allah ba ɗahir bauchi suka gani ya rubuce ba shine kuwa ko ba shi suka ambata ga ɗaya rubuci nan ga ma ɗaya rubuci nan ga ma ɗaya rubuci nan ga ma ɗaya to ɗaya rubuci ne to dai rubuta ya rubuta sunansa a jikin kayansa Allah iya rubuta ka- sunansa a jikin kayansa in maka kashfi ka gani sai ka ce shine Allah subhanallah laysa kamithlihi shay fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid mutum ma yakan rubuta sunansa a jikin kayansa balle Allah Adam da ya daga ido da ya daga ido bayan an jefa masa rai da ya daga ido ko ina yana ganin la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur ko ina da ko ina aljanna ne qawaimul arshi ne ko ina la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ce Allah da da maganar cewa yayi laifi ta taso sai ce Allah na roƙe ka albarkan muhammadur rasulullah kai min gafara yace wa san daga muhammadur rasul ce ai ni tunda na bude ido duk inda na gani sai daga sunanka sai sunansa nake gani ko ina da ko ina saboda haka na ga lalle mutumin da kaza sunansa kusa da sunanka nan babba ne a wurinka saboda haka na kama kafa sai ce kana maka gafara to maganan majazibu daban maganan sha'ani wanda ya shafi ɗariƙa ya shafi tarbiyya bai kamata mutumin kirki ya sa kansa ciki ba don shi abu ne wanda yake asiri na tsakanin bawa da ubangijinsa ba wanda ya san shi sai wanda ya yi shi amma akwai shi summan gashi nan anan qur'ani laysa alal ladina amanu wa salihat junahum fima daimu idza mattaqaw wa amanu wa salihat sun mattaqaw wa amanu sun mattaqaw wa ahsanu wallahi bil muhsinin in kaga wannan matsayi Allah yana son ka يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن يتدي بعد ذلك فله عذاب أليم wannan aya da muka karanto ta sauka ne bayan hijira na da shekara uku amma an gama yakin uhudu ba a shiga shek- ba a shiga shekara ta hudu ba amma yanzu wannan da za mu karanta yanzu nan ta sauka ne hijira tana da shekara shida a amur hudaybiya ubangiji na cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai ليبلونكم الله بشيء من السيد تناله أيديكم ورماهكم ليعلم الله من يخافه بالغيب annabi da ya koma madina ya shekara shekara shida sai yana jin began ya je makka ya yi umra ya yi dawafi abin ga kuma tsakaninsu da mutanen makkan babu zaman lafiya akwai gaba to yana tsammanin da yake ibada zai yi domin tun zamanin da an ajiye wata hudu babu fada ciki babu fada cikin wata hudu ka'ida ce tun zamanin da babu fada cikin wata hudu watan wata watan zulqida ba fada ciki domin lokacin da ake shirye-shiryen za a tafi haji saboda haka babu gaba ba fada ciki sun arba'atun hurum watan haji ba a fada ciki domin watan da za a haji kenan watan almuharram ba a faɗa ciki da watan za a koma gida kenan to bayan waɗannan watanni sun ƙare fa to dukkan gabar da ka sani dukkan fashin da ka sani dukkan satar da ka sani dukkan mugun abin da ka sani zai taso kamar dai wanda suke yin ibada cikin wannan wata in watan ya ƙare su koma cikin shan giyansu da lalatar su amma cikin wannan wata sukan sauwaƙe to haka abin yake to kuma na hudu shine rajab suka ce tun da yake an yi wata shida rabe da kaba ya kamata a je a yi ziyara ta rabi shekara to nan ma har watan ya faru har ya ƙare babu yaƙi babu faɗa shine minha arba'atun hurum wata hudun nan watanni ne wanda ba a faɗa ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam ya dogara da wannan akan ko ba za su hana shi ba tunda yake zamanin da ma haka ake yi in mutum ya taso zuwa ibada ba mai taba shi sai da ya zo kusa da makka a tan'im ya sauka ya ce to jama'a mutanen nan ba ba za mu amince ba mu aiki wani mutum ya je ya gaya musu tukuna kamun mu shiga wajen ibada sai suka ce ai duk wanda aka aika a nan ba wanda zai je ya dawo lafiya sai dai usmanu ba usmanu kam in shi aka aika zai je lafiya ya dawo lafiya sai aka aiki sai na usmanu ka je ka gaya mutanen makka ga mu mun taho mu ga munan a tan'im muna shigowa gari don ibada ba mu da niyyan fada da kowa ibadan mu za mu yi ta umra mu koma da sai na uwani ya je sai suka ce kai da ka shigo ga kaban nan kai abin da ka ga dama amma banda mai gidanka ya shigo garin nan duk duniya ta san muna faɗa da shi bata ji mun yi sulhu da shi ba shine kawai a ji labari ya shigo garin mu lafiya ya fita lafiya ba mu yarda ba kenan aka yi shiru aka rasa da za a yi usman ya ce to ni ba aikon don in umra ko in yi wata sallah ba abin da ya aiko ni kenan to da ya dade sai abin ya damu jama'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ko an kashe usman ne ko yaya ne ne ko manzon Allah ta kai jama'a a zo a jaddada imani kowa ya zo a jaddada imani shikenan sai aka ta aka ta jaddada imani innal ladina yubai'unaka innama yubai'una Allah yadullahi fawqa aydihim laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubai'unaka tahta shajarati falima fi qulubi wa anzala sakinata alima asaba fatan qariba to daga nan sai mutanen makka suka aiko suhailu yazo ya gaya manzon Allah manzon Allah ce ya sunanka yace sunan suhailu yace to jama'a al'amarin mu yayi sauki sunansa suhailu wato saharu da larabci abu ya sauki annabi yana son fa alfalu mai kyau menene aikan yace mutanen makka sun aiko sun ce mu gaya maka shiga makka bana dai babu za mu rubuta yajjoniyoyi da mu da kai ba za ka shiga makka bana ba sai dai baɗi baɗi za ka shiga mu bar maka garin kwana uku kuma mu rubuta daga yau duk wanda yake so ya tafi wajenka ya tafi duk wanda za mu rubuta yarjejeniya ba za mu ta mutanen ka ba kai kuma karka ta mutanen mu amma in namu sun tafi wajenka in muna so in mun je za ka ba mu dawo da su amma in naka sun zo ba za ka nema ba kuma za mu ɗaga yaƙi daga nan zuwa shekara hudu ko shekara goma an Allah ce a rubuta kai ina mai rubutu aliyu zo ka rubuta abun yayi nauyi wa sahabbai waɗanda ya rasulullahi wallahi lokacin da muke kastattu kafirai ma ba mu yadda da wulakanci ba balle da Allah ya ba mu kai ba za mu yadda da wulakanci ba me zai hana mu shiga garin annabi ce a'a ni fa manzon Allah ne ni fa manzon Allah ne wato yana nufin yana yi komai yake a cikin umurnin Allah yake yi to shi kenan sai sai na ya ce ya rasulullahi kamun fito baka ce la tadkhulun al masjid al haram insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum muqassira la takhafun ka ce kai ru'ya laqad sadaqa Allah rasuluhu ru'ya bil haqqi la tadkhulun al masjid al haram kai mafarki za mu shiga makka lafiya lau mu ibadan mu mai sausaye sausaye mai aske lafiya lau mu dawo shine za mu zo ne yanzu mu yadda mu rubuta cewa za mu koma yace haba umaru na gaya maka haka na ce maka bana za mu shiga ne ko na ce maka baɗi za mu shiga sai ya tafi ya tafi ya je tadda abubakar inda abubakar kai mai gidan nan namu yanzu ka ya ɗauka abu da zafi ka ji abin da yake faruwa wai yanzu a rubuta yarjejeniya wai daga nan za mu koma ba za mu shiga makka ba kuma shi ne ya ce mun yayi mafarki za mu shiga makka lafiya lau ba ya ce kai umar dakata mutumin nan manzon Allah ne mutumin nan manzon Allah ne wallahi karka yarda kai irin wannan shin ya gaya maka bana za mu shiga ne ko baɗi sai ya fashe da kuka ce wallahi Abubakar ya fi ni sanin Allah wallahi Abubakar ya fi sanin ya fi sanin Allah za a rubuta wannan yarjejeniya aka kira sai na zai rubuta sai rubuta bismillahir rahmanir rahim hadha ma ahad rasulullah sallallahu alaihi wasallam quraishan sai sai ce kai goge mana rasulullahi ka goge mana bismillahir rahmanir rahim ka goge mana rasulullahi ba mu san bismillahir rahmanir rahim ba rubuta mana abin da muka saba bismikallahumma kuma ka rubuta mana Muhammad dan Abdullahi Muhammad ibn Abdullahi kar ka sa mana rasulullahi sai sannan Ali ya goge bismillahir rahmanir rahim sa musu bismikallahumma yace goge rasulullahi sai ya dubi manzon Allah manzon Allah ce goge maza yace ya rasulullahi wallahi kaga hannun nan wallahi bazan iya goge rasulullahi wallahi ni ne nace ka goge yace wallahi ya rasulullahi wallahi ya rasul bazan iya goge rasulullahi ba to shine malamai suke cewa to da bin umurni da ladabi in sun hadu wanne ne abun bi in mutum ya sa manzon Allah ya zama kafiri amma ga ladabi yanzu ya hana misalin sa kaman dai mahaifinka ya auri yarinya budurwa ta yi masa laifi yana so ya dake ta hannunsa yana ciwo sai ya baka bura da ce kai min dukan wannan yarinya sai na ce ka bari ya za ka yi ya za ka yi baba na duba mana baba na duba kai ko za ka dauka kai da dukanta in baka dake ta ba ka saba ba in ka dake ta fa subhanallah sai ce shi ba zai goge ba sai manzo Allah ce to a nuna mini inda rasulullah yake ni na goge to wannan aka koba wannan shekara manzo Allah ya tube manzo Allah yayi yayi aski aka gama komai da komai aka koma daga wurin to da aka koma din ne fa to nan ne yanzu wannan ayar da muke karantawa ta sauka wannan tafiyar tasu sai Allah ya jarrabe su da kayan farauta namun daji suna zuwa cikin mutane inda za ka shafa kana tabawa amma an ce kai mai ga ihrami ga cikin harami baka da iko ka taba ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum li ya'lama Allahu man yakhafu bil ghaib man yatada ba'da zalika falahu azabun alim ya ku mu'minai wallahi Allah zai jarrabe ku bi shay'in da wani abu min as-sayd min dinnan tabidi ne saboda saydul bahari halalun ne saydul barri haramun ne saboda aka sa min la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum namun daji za su zo kusa da ku zaka miƙa hannu ka taɓa zaka jefa zaka jefa mashin ka ya taɓa zaka sa takobin ka ya buga amma an hana ka riga ka san dama ba a taɓa naman daji cikin harami ga kuma zabi da abubuwa ga sunan kusa da kai suna sauka akan sirdin ku amma baka da iko ka taɓa an mai da su an musu aya kamar ayar yawma sabtin shur'an wa yawma la yasbituna la tatihim yanda aka yi bani isra'ila wajen kifin ranar asabar ran asabar jarraba ga su kifayen a waje a fili ran da ba ran asabar ku ba za a gansu ba wannan kuma kayan farautan ga su a fili amma an hana laifin nukun laushe min saidi tanalu aydikum hannayenku suna tabawa wa rimahukum masun ku za su taba Allah ya yi wannan jarraba ne li yaram Allah man yakhafu bil ghaib don Allah ya nuna wa mutane ya sanar da su wane ne mai jin tsoron Allah ciki da bai mai jin tsoron Allah ciki da bai ba zai taba ba wanda ba jin tsoron Allah to kaga in ya ga wani baya ganin sa sai ya taba kenan saboda haka ake so a ji tsoron Allah zahiri da baɗini mutum ko shi kadai ko cikin jama'a liyalam Allah wa yakhafu bil ghaib wato ilmu zuhuri Allah shi ba abin da bai sani ba yana so ya nuna bayin sa ne matsayin mutane kuma ni ta dai ba da zalika falahu azabun rim duk mutumin da bayan Allah yayi wannan jarraba sai yayi shishigi ya kama dabba ga ta nan kusa da hannunsa ko kusa da mashinsa ya kama falau azabu na li wannan mutum za a yi masa azaba azaba mai yardadin nan ko ita ce wanda za a fassara a yanzu nan gaba a ce ya biya kaza in kaza ne ya biya kaza ko ko a azaba ce ta lahira duk dai za zai faru يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا السيد وأنتم هرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله أما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام يا أيها الذين آمنوا يا قوم من لا تقتلوا السيد وأنتم هرم kada ku kashe naman farauta matukan kun ɗaura harami ko ko ba ku ɗaura harami ba amma kun shiga cikin hurumi akwai hurumin da ba a kashe dabbobi ba a saran itace a ko da ba ka ɗaura harami ba amma in ka ɗaura harami kan ko wurin da abin yake halal ne ba ka da iko ka kashe dabba shine ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ya ku mu'minai la taqtulu sayda kada ku kashe naman farauta wa antum hurum matukan kun ɗaura harami ko kun shiga cikin hurumin makka لا تقتلوا سيدان تهرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ومن قتله منكم متعمدا duk wanda ya kashe dabbar farauta minkum a cikinku muta'ammidan da gangan fajaza'u to nan da nan sai ya bada sakamakon misli ma qatala minan na'am gurgurdan abin da ya kashe cikin namun namun gida wanda za a biya namun daji idan mutum ya kashe dabba irin ta daji in akwai irin ta a gida to irin wannan ta gidan zai biya misalin ya kashe gwanki ko ɓauna to abinda zai biya ko gombaza abinda zai biya saniya kenan in ya kashe barewa abinda zai biya akuya ko tinkiya in ya kashe gada ko batsiya abinda zai biya akuya kenan ko tinkiya to duk abin da yake yana da kama kaman irinsa a gida to za a biya irinsa in ko bai da kama sai a yi masa kima zai yi nawa to kiman nan sai a kwatanta kimar abin zai yi kuɗi nawa to in ya yi kuɗi kaza sai a ɗauki kuɗin aje a sayo abinci in an sayi abincin sai a raba wa miskinai abincin idan kuwa mutum bai samu abin da zai saya ba ko ko bai samu dabbar ba to sai ainihin a lissafa muddin abincin da aka saya na kimar wannan dabba to sai mutum ya yi azumi na yawan mudun amma a wajen imam malik mudu ɗaya ne azumi ɗaya mudu biyu azumi biyu mudu biyar azumi biyar amma wajen abu hanifa azumi ɗaya rabin sa'i azumi ɗaya rabin sa'i wato mudu biyu biyu azumi ɗaya ɗaya ina ce fa jaza'u muslima qatala min nam ya ku bihi zawa adlin minkum wato mutum ba wai mutumin da ya laifin ne zai hukunta kansa ba za a samu adilai guda biyu su hukunta masa ga irin abin da na yi to sai mutum biyun nan sai su yi magana wata rana wani mutum ya irin wannan laifi sai ya tadda sai na umaru ya ce ga abin da ya faru na kashe dabba iri kaza sai sai na umaru ya tambaya abokin zamansa ya ce me ka gani wani hukunci za a yi masa gashi ya kashe dabba iri kaza sai ya ce kaza kaza kaza kaza sai ya fito waje ina ce na tambayi sarkin musulmi matsala ce bai san amsa ba sai dai tambayewa ne sai ya ji sai ya fito sai ya zungure shi da sanda ce kai ka karanta suratul ma'ida kuwa ka karanta yace ban karanta ba ce da karanta da nayi maka duka baka ji Allah ce ya haku bihi zawa adilin minkum ba ni da dan uwana mu adilai ne guda biyu muna hukunta ka ne ai hadiyan balin alka'abati a biya wannan dabba a kora ta sai ta kai cikin hurumin ba wai ba sai ta je ta dangana ga Ka'aba ba wato hurumin Ka'aba daga nan ne ake daukan hukuncin kibla domin dukkan hurumin Makka gaba ke da ana kiransa kusa da kusa da Ka'aba ana kiransa Ka'aba hadiyan barigar Ka'abati au kaffaratu da'ami masakina idan an nemi kaman dabbar ba a samu ba ko ko akwai kamanta babu kuɗi au kaffaratu da'ami masakina ko kuma ba a samu irin dabbar ba ko ko dabbar ba ta da irinta a gida in babu irinta a gida sai a kimanta kuɗin zai kai nawa sai wannan kuɗin ne sai a sayi abinci a auna abincin mudu nawa ne to gurgudun wannan mudun shi za a za a ciyar da miskinai in an ciyar da su to wani wanda bai samu dabbar ba bai samu mudun ba sai a sa masa azumi gurgudun yawan mudun wannan abincin da aka ba miskinai هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو أدل ذلك صياما ko kuwa gwargwadon tamanin dabbar da za a saya a kai ka'aba ɗin to sai a gwargwadon wannan tamanin za a sai wannan muddan da za a ba miskinai ɗin to gwargwadon yawan mudun sai a yi azumi gwargwadon yawan mudun in mudun ya kai ashirin to azumi ashirin in mudun ya kai goma azumi goma amma abu hanifa mudu ashirin azumi goma ne amma wajen imam malik mudu ashirin azumi ashirin ne domin shi nisfu sa shi ne mudu ɗaya a wurin abu hanifa nisfu sa mudu biyu ne wajen imam malik au kaffarat da masakina au abdu zalika siyaman dan menene li yazuqa wa bara amri dan ya ɗanɗani bala'in abin da ya aikata dama na ce falau azabun alim Allah ce duk wanda ya kuskura ya taɓa dabbar daji yana cikin harami ko irami zan masa azaba an masa azaba kenan idan ya sayi dabba an masa azaba da kuɗi in ya sayi abinci an masa azaba da kuɗi in ya yi azumi an wa jikinsa gaba ɗaya azaba ya zuƙa wa da amri afallahu amma salaf to a can muta'ammidan a cikin malikiya ko da gangan kai ko cikin kuskure kai za a hukunta ka amma ko wata mazhabar da take cewa in cikin kuskure ne ba a hukunta ka domin ƙarshen ayar an ce wa man ada idan mutum ya koma yi to kenan wanda ya ba da gangan ba an yafe masa afallahu amma salaf wanda ya ba da gangan ba an yafe masa هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو أدل ذلك صياما ليذوق وبال أمري أفى الله أما سلف أما أبن da ya wuce Allah ya yafi wa man ada duk wanda ya sake kama dabba a cikin harami ya yanka ko kuma yana cikin ihrami ya kama dabbar daji ya yanka to Allah zai masa azaba wa man ada fa intakimu Allah minu wallahi Allah azizun mabuwayi ne zuntiqamin kuma mai mai kama mai laifi da laifinsa akwai hukunce-hukunce da yawa a cikin wannan maganan kaffarorin nan suna daga cikin abubuwan da muka lissafo muka ce su ne islam wanda za mu yi ta bin su a hankali a hankali aƙidodi da ibadodi da mu'amaloli a aƙidodi da ibadodi da mu'amaloli mu'amaloli su suka shigar da naɗe-naɗe da saye da sayarwa da abin da saye da sayarwa zai jawo da kuma aure da abin da aure zai jawo da kafara wanda muke ciki a nan da kuma wanda muka karanta bayan maganin kisan kai to duka sun iso kenan a fallawa amma salaf wa man ada duk wanda ya kuma fahimta kimullah minu wallahu ji Allah azizu mabuwaye ne zuntiqamin mai kama mai laifi ne in bai tuba ya yafe masa ba
bayan gaisuwa ta gaba da alheri Allah ya saka maka da alheri ka taimaka da musulmana malam akram kallah mutum ne musulmi amma ba ya karfi addinin bane baligi kuma sai kasance baya sallah har shekara goma daga baya sai dawo yana yi ba fashi zai sallolin bayan nan da bai yi ba magana guda biyu ne anan akwai magana da take cewa shi wannan mutum mai sabon Allah ne sunansa tarikus salati a cikin wannan hali in ya mutu za a nemi banzayen gari mutanen banza banza haka su taru su wanke shi su yi masalla irin ta musulmi su kai shi kabari amma mutumin kirki ba zai je ba magana na farko kenan magana na biyu waɗansu sun ce ya ridda ai tun da ya bar sallah ko ya yi da'awar shi musulmi ne tun da baya sallah ya ridda to in an ɗauki maganan farko zai biya waɗannan salloli in ko wannan magana ta biyu aka ɗauka ba zai biya ba zai ci gaba da sallah sakawai don ya yanzu ne ya tuba ya koma musulunci.
dan uwan mu Dr. Ali ya ce ya ga baba cikin su kwanan baya yau da safe a mafarki ina roƙon shi game da addu'a Allah ya mata gafara Allah jikan iyayen maza da mata Allah jikan iyayen maza da mata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah jikan mu Allah jikan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu Allah saka wa shehunan mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana imanin mu da addinin mu da mutuncin mu da kasar mu Allah sa mu zauna lafiya Allah ya karfafa musulunci Allah ya kiyaye mana kasar mu da saukar da alheri cikin Najeriya Allah ka biya mu da addu'a waɗanda muke musu addu'a albarka Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jikan musulmi maza da mata rayu da matattu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين da dama na ce falau azabun alim Allah ce duk wanda ya kuskura ya taba dabbar daji yana cikin harami ko irami zan masa azaba an masa azaba kenan idan ya sayi dabba an masa azaba da kuɗi in ya sayi abinci an masa azaba da kuɗi in yayi azumi an ma jikinsa gaba ɗaya azaba da ya zuba wa da amri afallahu amma salaf to a can muta'ammidan a cikin malikiya ko da gangan kai ko cikin kuskure kai za a hukunta ka